tsoro ka sani سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما ضربت مريم إذا ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداد العظيم يا همة الشهيد وإلى نادى هذا المعبد والتعرف بنظرة تأتنا بالزمن رب اشرح لي صدري واغفر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل نبيك ورسولك تعظيما وتشريفا وتكريما وفضل على المحمود الذي وحده انك لا تولد المئات ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون وعن بك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله سبحانه وتعالى ya saukar da Qur'ani da ziga abubuwa kamar guda tara wata magana guda bakwai akwai wa'adu da wa'idu akwai kifasu akwai lalwar amfani akwai tarihu akwai halal akwai haram akwai a murshabiru waɗanda su ne abubuwa guda tara wanda alƙur'ani ya zo da su guda bakwai a wata magana to cikin waɗannan abubuwa akwai larbul amfani daga cikin waɗannan abubuwa da Qur'ani ya zo da su na larbul amfani shine Allah ka ba labari wannan ma da kwarin Maryam masalan lokacin da an ka buga misali na ƙura ta Allah cewa Allah yana da iko na halitta abubuwan da ya ga dama da sigar da ya ga dama to shine sai cikin wannan lamarin da kwarin Maryam masalan da aka buga misali da annabi isa amadan saboda nuzulul hadhihi al-ayat dalilin da kai ta wannan aya lamma nazala innahu ma ta'budu min dunillahi hamdu jahannama antum laha warikuna an saukar da aya mai tsayi mai tsashi ga kafirai Allah ya nuna da wannan magana cewa ku kafirai da abin da kuka bauta ma wani Allah ko ka ke da zulata ko za ko ka حصلوا جهنم دعم يدفو أمن جيها وكيوب الجهنم أنتم لها واردون للي بارك على كل هو كان سيكون قنقر على الجهنم قال المشركون زكا هدتك تشتور رضينا من يد أن تكون آلهتنا مع إيسا من يد تبدا تؤمن لأك موسى ما daga ciki akwai isa ɗan maryamu akwai annabi uzairu akwai malaikun Allah sai Allah don haka in da ku shiga wani ku shiga tare da ba matsala kuma wai maka magana ta sun kai mamar Allah kala ta'ala ta Allah ce wannan ma da ya tsoro da Maryam masara da aka buga misali da lamarin annabi ta kan Maryam ke za ka muka sai ga mutanen da kwarai shawa yanzu duna suna zariya minhu daga misalin da an ka buga wai suna murna yana kuma farahan suna murna don dariya da ma sani na abin da sun ka ja da Qur'ani ya faɗi. Ibn Ziba ala wani imama ne ne kahiri mai tsanani kahirci. Gabaki yana daga cikin kangararrun mutane amma kuma mai basiran magana. Sai ya ce musu na rance da ubangijin ka'aba ko kuma a wani magana ya ce wa rabbi uza na rance da ubangijin nasu uza a saman hujji muhammadu ku bari sai na kayar da muhammadu da hujja a sallallahu alaihi wasallam mai tsira da aminci Allah sai ya zo ya annabi ya ce ya kai muhammadu al'amarin isa mun san a cikin littafin ka mun ji kana cewa annabi isa naka a cikin littafin kana cewa annabi uzairu naka a cikin littafin ka kana faɗin waɗannan kalmomin cewa mala'iku Allah kuma ka aiko a zuwa gare ka to kal abadu ka san da cewa kal an misal abadu isa ko ka san da sabon mawla annabi isa dan maryamu yahudawa sun bauta ma annabi uzairu bari wani mutumin minar arabi kuma ko wani kabila ne bari wani mutum kuma ko sun bauta ma abarin mala'ika sun bauta mala'iku ka san haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce lalle nan haka sai ibn saba rashi kenan idza kana ha'ula'i fil nar idan isa dan maryam da annabi uzairu da mala'iku sun shiga wuta to subhanallah bi an takuna alihatuna ma'ahu mun yadda kuma kanmu mu tare da isa dan maryamu da annabi ubaidu da sauran mala'iku a cikin ba to wannan kalmar ita ce wanda mafi ta mai da martani ga annabi wa qalu daga cikin misalan qur'ani da cewa ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون وقالوا كما قال شيخ النبي آلهتنا تنكا ko ni aka bauta mu za a shiga wuta tare da mai bauta gare shi to yanzu ali hatuna gumu kanmu la ta da ƙurza hairun sun suka yi cancanta shiga wuta ko ko annabi isa da annabi ubairu da malaku da aka bauta ma wa yi cancanta da ya shiga wuta ma na ruhu laka wannan misali ba mu buga shi ba illa jadalar sai don jayayya ha za ƙaru hukumatan kuma wannan kalma don jayayya da annabi dalbani ta karya bakar kadai wa'illa inda ba jadal ba ne ma'ana inda ba jayayya ba ce da neman fahimta aka yi ai suna da masana suna larabawa da annama ita ma in ta zo to lafu ana wawaye ta ta ma'ana ana amfani da ita ala gaidin akili ga abu mara hankali ita kuma man to lafu ana wawaye ta ta ma'ana ana amfani da ita ala kuma la'ib ga mai hankali inda Allah yana nuna a cikin wannan aya yana nuna Isa dan Maryamu yana nuna Annabi Uzairu ko kuma yana nuna malaiku cikin masu shiga wuta sai Allah ya ce innakum wa man ta'buduna da ku da waɗannan da kuka kauta min yi wallahi wani Allah har ku kana da za a jawo cikin zuciyar nan to amma sai Allah bai faɗa ka sai ce innakum wa ma ta'buduna da ku da abinda ba da ku da wanda ba ya ce wa man ta'buduna da wanda kuka bauta wa ma ta'buduna da abin da kuka bauta don haka shi Allah ya yi kurbarin kalmar da zai hudi wanda zai ke da annabawa ne ba tare da cikin wannan shura da rikici irin naku ba bal hum turai larabawa kafirai kaumun wani mutane ne ya hamdi nuna masu tsananin hukuma masu tsananin jariya ba tare da hujja ba
إن هو إلا عبدا أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل لو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلقون الله سبحانه وتعالى شكرا الله النبي إيسا تم يرمو هو أن الغير بين والصفة والتهيك أنت الإنسان إلا أمر فاشي ولباراني أنعمنا عليه da muka yi mishi ni'ima minhu wanda ba shi annabta walakin na isa walakin na isa amma annabi isa zai ta illa abda da sai fakat ba wani bane shi sai dai bawa ne na Allah kawai kamar sauran bayan Allah wanda annahu amma mun mai da annabi isa liwujuhi min gairi abin saboda samar da shi ba da uba ba masalan libani isra'ila abin buga misali na sanin ƙwarar Allah ta'ala ga kabilar banu isra'ila kalmar mali kamar a bawa misali liga na mafi don ba da mamaki yun da zarar bihi ala kawacin layi a rika kawo hujja da sanin kadai da Allah da ikon Allah bihi da kawo annabi Isa ba ta zama ya ba walau da sha'u Allah ce inda mun ga dama lada anna minkum mala'ikatan da sai mu mai da mala'iku a bayan kasa badalakum mamadin kuran adam ai lau sha Allah inda Allah ga dama lada al-rukan al mala'ikatan da sai ya mai da mazanna duniya shine mala'iku fara musar ilayhi malakan da ai ko mala'iki zuwa gare su ya halu muhammad ali su san mamaya a bayan kasa da an rubuta kada mu kuko dan adam malakar da su
وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم wanda zama annabi Isa masalan libar Isra'ila bayan wanda ni'ima da an kai mai an ba shi annabta bayan mai da shi abubuwa misali sama tsora ta Allah Allah ce kuma wa innahu annabi Isa la ilmun lisa'ati wani bawa ne wanda ake sanin tashin alkiyama to lau za a gano zan tashin alkiyama din zurihi idan ya farko idan zal Isa idan Isa alaihi salatu wa salam ya sauka alimma mu dan adam sai mu gano annan sa'ata lalle ta shi kiyama karkaro wata ruwanto fala tantarun da biha kai mu hadabu wanda ake magana da kai kada kai kokan to kada kai jayayya fiha a cikin lamarin sa'ata kiyama safa da annabi Isa kada kai kokan to shi safa da annabi Isa ba tare da uba ba yana tsaye daga cikin hujjoji guda uku na sanin kaɗai guda uku na sanin guda Allah ta'ala fakar kaɗai laisa illa inna la halaka al-bashar abin da aka zama a gano kaɗai shi Allah ya talita dan adam aukirin da ta hujjoji guda uku min al-halqi na halitta akwai wanda ba ya da uba kamar annabi ta dan maryam لا أبدا هو لا أمة باقوا باقوا وهو آدم شيء عند آدم هلا كم يجمع عند آدم زمان سي زمان أقول وأنا عند الله أما بين الله كمان أنا الله عليه عليها السلام ita kuma an talita su daga haƙarƙarin annabi adam bayan ya yi kwana aka aiko mahaki ya zara haƙarƙari guda ɓangaren hagu za ka talita na hawa da wannan haƙarƙarin na annabi adam kaga ta hanyar yin zakarin daga ɗan namiji yana yiwuwa mace inda da ha'abar tana da uba shi ne adamu amma walakin lasu mata yaratu amma babu mata wadda an ka gaba ka yi ta akwai wanda akwai wanda wanda halakar Allah ya tabbata min ummin daga uba da la'adin ba ta da uba ba shi kuma shi ne annabi Isa dan dan dan Maryam wal awlad amma sauran ƴaƴa albaku da waɗanda ba waɗan gaba an samar da kuma ke da tsakanin uwa da uba waɗannan hukoki ne guda saboda kar uba ya yi alfahari da cewa dole sai ta shi aka samarwa sai aka samar da a aka samar ba da uba ba kada uwa sai alfahari da ce sai da ita aka yi aka samar ba da uwa ba kada uwa uwa da uba su yi alfahari da ce dole sai an gama musu a tare da adam sai Allah ya yi adam ba uwa ba uba auke da Allah ya zama da ita minar bashari daga mutum guda shi ne dan adam don a gano ikon Allah ta baraka wa ta'ala in Allah ya aikata wani abu sai Allah ya kishe wannan abin don a gano iko wannan yake al'adar Allah ai kaga Allah ya yi sammai kuma ya halicci kasai alakan laila ya yi dare ya halicci ni na rana ya halicci kafiri mara imani ko ya halicci mara imani to haka haka ne ko za Allah ke tafiya amma ka taho mamakin tsananin wasan masu biyar waɗannan kalmomi kuma waɗannan kare da daga gabata annan isa lamma lam da kuma mu abun kuma da lillahi ta yadda aka samar da shi ba da uba ba da suka danganta cewa wani dan Allah ne to shi adamu da ba ko ba uban ne zai ba shi adamu ba ko ba uban ai annabi adamu ya yi ba da mamaki min haɓar isa daga labarin annabi isa wata ni ni annabi Muhammad ku bi ni in karku ga Allah مددتي ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين wala ya zo na kan shekaru kar shaidan ya gwada muku wani abin mamaki ta wani bangare ya mantar da ku sanin kurra Allah ta wani bangare inna hu shi shaidan aduwwun lakum mai gaba ne da kuma mubirin ba mai yin al'adar da gaba
ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون ولما جاء عيسى بالبينات لوكتن النبي عيسى كان مريم عليه الصلاه والسلام يزور بالبينات da hujjoji والشرائع يمو da dokoki waɗanda za a yi mu a cikin Allah kala annabi Isa ce kacci to na zo muku bil hikmatu da an dauka wa shara'il injili da dokokin da dokokin sabon alƙawari wal ubayyana lakum ba'al ladhi tasadifu bihi kuma in bayyana muku sashen abinda kuke kai da kawo na rashin gane mai aggabiya zai to zan zo ku shi ne a kame taura su zo ku zo can tsohon a kawai shi ne a taura fatakula ku ji tsoron Allah kada ku kan gare ma Allah su ra zo tara wa tiku ne ku bi umarni na ku bi don bin umarni na bin umarnin Allah inna Allah shi Allah huwa rabbin إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم إن الله الله سبحانه وتعالى هو ربي شيء هو وجدي نام أنا وجد ثالث ثاني وربكم هو شيء هو وجدي القرآن الشريف فأمروه وكذا الله هذا قولنا الله كذا تاشي سراء شيء تفرق مستقيم وانت كما بيشي فاختلف الأحزاب من بينهم ويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم الأعقاب تتفكير متعدين قبيلة بنو إسرائيل فحتى لو أعطيت كيف أقاني من بين وكاتوه في إيسا تكلم عن النبي إيسا نسامت تشيد أوابا أوابا أهو الله ششي النبي إيسا الله ليه يظهر قوة تواسد أن مريم ذو أغاني شي يلك كده أو إبن أو إبن الله ko mu a dan Allah ne tun da aka samar da shi da uwa ba da uba ba Maryamu ta zama mata ga Allah aw zalim da lafatin ko ko Allah Allah ne Isa Allah ne Maryamu Allah ce amma yanda Allah bai gamuwa da ido shike da aka haɗu ta waɗannan bangarori allantaka Allah da allantaka Maryam da allantaka Isa sai suka haɗu guda ɗaya suka haɗu suka zama su ne Allah gaba ɗaya kowar tsarin da za shi ne ɗayan alloli guda uku allantaka allah ba za ta kammala ba sai an gama da allah an gama da isa an gama da maryam kuma dukkan waɗanda abubuwan guda uku kuma duk guda ne shi kuma wannan shi ne abin da lissafi zai kama a ce ga isa ga maryam ga allah kuma duk kuma duk abu guda ne to abin da hankali bai taɓa kama abin fa wainun kalmar azaba ta tabbata lillabina ga waɗannan mutane zalamu da suka zalunci kansu na yin bauta mu wani Allah Isa ko wanda na Maryam alaihi salam ai ka mu ruwa ka mu ko ka ga cewa Allah saboda amma da wannan kalma suka fi Isa sai ya bar Isa kalma azaba ta tabbata gare su min a min azabi yawmin alimin sabuwan azaba ta rana ranar mai azabtarwa mai radarwa
هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون هل ينظرون ما ظهر وتبني كلمة ما أدري سكت إلا ثلاثة تاشا جامع كذا سكت أنت يوم مكتبل تقول ما تأخذ أي فجأة رأي والله يشكرون ba tare suna da wannan yaji maji'iha da lokacin zuwan azaba ba
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون al'ayin lahu ranar kiyama waɗanda ka abuta da juna da duniya a nan duniya ranar kiyama waɗannan masu abuta yawan kiyamati ba abuhun libalin adu sashe mai zan mai gaba da juna an kamo arzika a duniya waɗanda suke abuta a nan duniya ana ruhun da zakarun shema Allah والمعصية ما تعرف تأشكي صار الله فصاروا أعداء يوم القيامة رأى القيامة ذات رقابة جونا وانجيش أيك أدنيني wanda ka ja ni na kafirce ma Allah wanda ya ce ani ban ma dole ba na tafi tawa hanya kai ma ka bi ni don haka sai gaba ta kace mai tsakanin su in ji Allah Allah ce ranar kiyama za su yi gaba da juna illa ayyin lamar muttaqina sai dai masu soyayya don Allah wanda suke fi soyayya da tsoron Allah allazina waɗanda kanu wasiƙa wanda suna abuta cikin bautar Allah da bauta da biyayya ga Allah to tun da kuma hamdata hanya ta Allah ma kana lillahi ta'ala wa ta'ala duk abin da yake don Allah ne wannan abin zai dawo to sun yi soyayya da juna don bauta ma Allah a cikin tsoron Allah to wannan kan bakau za su warto muka hadina suna ma soyayya juna lillahi don Allah fa innahu sukan asqaru za su ma ma'abuta juna abadan har abada to shi aboki hallataka wanda ka toshe ma talauci nan da ke cikin matsala in ka kokanta mai ce babu laihi mai addamuwar ka ce kaza ce to gashi to wani shi aboki na kwarai shi ko in ya shiga wata damuwa da koyo hallaka ka toshe mai tashi damuwa min mu mafata wanda hake sa ran samun amfani gare shi in kana cikin lalura ko kuma wanda hake sa ran samun gudunmuwa gare shi in kana cikin matsala muddin kana cikin aminci cikin abokinka annahu jalibin laka manfa'atan shi mai jawo maka amfani ne an kamala wato kuma shi mai turu ya maka matsala ne da to nan sai a rubuta da kullu aka san to idan aka san aliyatu amma idan wannan hukunci na soyayya ta saba ma haka larar ka zama kana ganin matsala ga wanda wai da kana ganin abokin ka ne makoyin ka ne amma zai ga matsala tana turbo wani bangaren shi kuma kana ganin shi da makoyin ka ne amma idan amfani ya taso zai shahe ka sai ya toshe wannan gaba to sai wannan makoyin ya zama ki ita ɗabi'ar ɗan adam su abokai lokacin da suka zo ranar kiyama suka shiga cikin wuta za su yi kallo a cikin kallon su ne an shiga sai su ga matsalar da suka samu ashe ta abuta ce sun yi abuta da mugun mugu ya ja su shiga wuta abuta ta banza a nan duniya alkohol su abokai su suka ja wasu abokai zuwa kafirci suka ɗauki wasu a zuwa saɓar Allah har suka taru gaba ɗaya suka shiga wuta sai zan makiya juna amma su yan aljanna lokacin da suka ga alkarama su girmamawa daga Allah ana nan da su ana nan da su suka ga jin daɗi madawwami wanda suka samu sai suka gano ashe wannan jin daɗi da muka samu da surwace ma'azi ƙa'ir saboda sun yi abuta sun yi tare da abokan kwarai tafiya da duniya kanu ya shi ta da kuna ba'awar suka yi tarayya da su a cikin kaɗai da Allah da yi Allah biyayya sadaka kuma sai abu kinsu da wama ma hadisi kursi daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah yana cewa ma na kiyama almutahamu da billahi ma hukan juna don Allah kamar irin abuta su da kirai ta da dari ko ga wajiyai wanda maulidin annabi Muhammad ke tara ko ko maulidin bayin Allah wajen Allah ke tattara wuri guda ko ko wurin murna da juna ta soka alqur'ani ko mai kama da haka waɗanda babu wani abin da ka haɗa wasu in ba aikin Allah ba to waɗanda su ne waɗanda Allah ke cewa almuna haruna billahi masu san juna don Allah yuzin nuhumullahu Allah zai musu inuwa ta da zilla arshi karkashin inuwa al'arshi illa turan da babu wata inuwa in ba inuwa al'arshi ba shi kuwa na al'arshi ba mai shiga ta in ba wanda ke cikin waɗannan koriya almuta haruna billahi almuta zaruna billahi almuta fadilina billahi waɗannan su ne waɗanda Allah zai kaiwa cikin wani inuwa ta al'arshi muhammad suna don Allah da masu abuta don Allah da masu masu baiwa don Allah to waɗanda su ne waɗanda Allah zai bi inuwa ranar kiyama Allah yana da wani bayi su dai ba annaba ba ne kuma ba shahidai ba ne amma sai ga annabawan Allah suna gurin ina ma su ne ba shahidan suna nuna ina ma mu ne waɗancan mutane likun bihin min Allah ta'ala saboda Allah ya kai su wani wuri mai muhimmanci to su wane ne waɗanda mutane annabi to su ne masu son juna don Allah masu ziyartar juna don Allah masu baiwa abubuwan su don Allah masu zamantakewa juna billahi don Allah kuma yadda yanta kuna zikirin Allah suna zaɓar zikirin Allah yanta kuna suna zaɓar zikirin Allah an bato Allah ai zikirin Allah nauyi nauyi akwai tasbihi akwai hailala akwai karatu alqur'ani duka waɗanga zikirin Allah ne kamar yadda ji ba a rubu tamra kamar yadda sashen ku ya kawo dabino yana tonawa yana zaɓo irin nau'in dabino da yake so to haka ne idan aka wani falalar zikirai an wani falalar nabila nau'i kaza irin salatu tasbihi ko salloli kafin azhar da bayan azhar ko nabiloli bayan gabanin la'asar ko kuma sauran ayi abkarun alhairai sosai suna zaɓa abin da mutum ka iyawa kamar yadda sashen ku ka zaɓar dalilin mai kyau idan ka aje gaba ne ai ko wanda dalilin gaban ka mai kyau ne amma dai kana zaɓar wanda nan ka yi kama waɗanda ka haɗuwa ba don da musta ba kowa kowa da za ta sa tarakuri guda ba kuma suna taruwa ne don dukiya ko don siyasa ko da gaba da haka ya katin da mona mu suna ya katin da mona mu da suke rarraba ita dukiyar ba su yi zaɗi la a kaɗai su haɗu ne don zatin Allah waɗannan hukumar har kuma tillahi su ne waɗanda ka san juna don Allah bakan wata hadina zan zan wanzu bisa son juna har abada ya Allah wa iya gobe Allah ya sanya da mu da kuma Allah ya sanya cikin wanda juna don Allah ya ibadi ya kuma ina la kawru alaikum yawma Allah ya kai su inuwa al'arshi sun zauna sai malaiku ya saboda suna kallon a kai a jawo waɗancan kahirai a mafi sabi a kai wuta a jawo waɗancan a kai wuta ta aiko zuwa ga waɗanda ce ya imani ya ku bayina da kuke cikin inuwa al'arshi la kawun alaikum yawma yau ba tsoron tare da ku wala an tun da zamura kun ba za ku rage ciki da abin da kuka baro duniya ba الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين الذين آمنوا سورة وانسوا كالكتا بآياتنا بآيات الله وكانوا مسلمين سورة المرسلين كيك الله بارك الله جهيا
ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون wurin jannata Allah ce to yanzu an gama hisabi an sallame kowa ku kuma yanzu ba wani wanda zai ba shiga aljanna sai ku ku dai ku ta san ba aljanna ku shiga an kiro alwaru da ku da iyalanku turba nuna ku dai cikin murna cikin aminci cikin girmamawa يضاف عليهم بسهاب من ذهب وأكواب فيها ما تشتهيه الأنفس وترد أعين أنتم فيها خالدون Yudatu alaihim Allah ce ranar kiyama za a yi kaza ga yawa alaihim da waɗannan ‘yan aljanna duk hafin da abubuwa min zaɓin na zinari wa akawabin da kwaruruka wa fiha ma tashtahihi al-maqul waɗannan abubuwan ko kwarurukan kada ɗauka ɗanki ne a'a saboda kar a yi tambato waɗannan abubuwa ɗanki za a kawo su ko kwarurukan ɗanki za a kawo su Allah ce a'a wa fiha ma tashtahihi al-maqul duk abin da zai kamar mari yana cikin waɗannan abubuwa da burka wata nassul alim kuma in in jiya ta dibi abin za ta yi murna ta yi annashawa shi a cikin waɗannan burka da abubuwa wa an turbi ya kare juna sai mu ji ah ya ubangiji shi matsalar daɗi karewa sai a ce masa a'a wa an turbi ya kare juna haka cikin wannan jin daɗin da haka cikin wannan ni'ima da hutawa haka za mu ga wani har abada
وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون وتلك الجنة يا أبنجي إتوانا الجنة من يبار إتا من يسا مكتا ميتا الله تقول سموها أن قاعد أمر وانا جدان الجنة بما كنتم أي بسبب ما كنتم تعملون أدليل أيكن بكوكا ذنبوني الله يا يبتدكم لكم فيها فاكهة لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون saboda ya ke da akwai ci da marmari a cikin aljanna kasiratun mayawaita min hata kulula kuma cikin wannan ci da marmari haka za ku ga wani cikin ci abincin marmari إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون inna al-mujrimina ma suka rince ma Allah a fi jahan a fi azabi jahannama za mu shiga wutar azabar wutar jahannama haliduna suna bin kaddara ma da wuta su wutar jahannama abin ya sa malamai ka ce kaddar dawwama saboda idan an samu mutum dan adam Allah shi ya shiga in ya shiga wuta to idan aka kone shi an ya riga ya gama to amma sai a bar ran nashi ba a kone ran ba ita nan an aje tattakin azaba to amma sai a tare ta mu wata sabon wata to shikenan idan an hurra mai sabon wata to sai ya zama wancan dan adam din ne ran ne wancan amma ita watan da aka yi sabo da ita sai a ƙara tare ta mu wata sabuwa haka za su zama cikin wannan azaba shi yasa ake cewa ana kaddara muku dawwama tunda ba kudin bane ka dawwama fatar da aka shiga wata da ita farko ai riga an kone tatin to amma saboda ran na nan sai a talita wata fatin sabuwa la yi fatar anu لا يفتر عنهم وهم فيه la yi مبلسون fatar anu ba a yanke wannan ladautarwa ko azautarwa da aka gare su wannan fiye mummin suna kuma in sun shiga aljanna in suka shiga cikin wuta mummin suna za a sa su kawai don idan an ka bari kana magana kana iya yacewa ka ji sauri sauri to ko magana ba za a bari su yi ba ai ya sun za su cikin a yanke kauna daga cikin sama abun ne ba وما ظلمناهم لكن كانوا هم الظالمين zama na hukunci ya ubangiji Allah kai ne al'amur zahirina Allah kai ne wanda ke cewa rahamati wani alkul da shayi rahama ta tarin wasu koli ta gama kowa amma da Allah ce wannan za ku duba halin da zina amma kuma ga mai tsoro ni rahama ta ina tabbatar da ita ga masu imani da masu jin tsoro to ni ya kawo waɗannan bayan Allah su zaman ka mai rahama kai janye rahama ni ya ka kana cikin azaba Allah ce ma da wannan ba mu zalunce su ba walakin kanu mu zalimina su ne suka zalunci kanu su ce wani mu ce ina da ɗa wani ce ina da mata wani ce ina jirna wani ce ga ɗin gasu duk zuba da wata shi da ni ba ita kuke ɗauka su danganta mani to ya zan daidaita su da waɗanda suka ɗaita ni walakin kanu mu zalimina su ne suka zalunci kanu su rashin kaɗai da Allah
ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون ونادوا sai suka yi mijin su ɗan wuta kamata a yi yanzu masu mutai ga wani mala'ikin wuta mai gane wuta ga wata shi ne maliku a me ya kamata in mun rance ya roƙar mana Allah a yi mana hukunci na mutuwa a wuta wana da sai suka haɗa kai suka zo maliku da am li ya kali Allah na rabuka ka roƙar mana ubangiji ya rasu da hukuncin mutuwa baki ɗaya ya kuma da hala ba da kuma duniya mara sani bayan sun yi zaman rayuwar duniya mulki ko cikin wuta to shi ke sai su haɗu mai wanka shawara ƙara ba a silkan lokaci to idan suka yi wannan magana kuma shi ko ba zai ba su amsa ba sai an yi zaman tsawon duniya mulki ko a mazatan sannan sai ce muku innakum ma tukuna kuna nan tun azaba cikin wannan azaba لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون sai malaku ce masu kuka da maka lakar ci na kun ya ala maka ya kuma mutane maka a yi mun kai muku mun zama muku da haƙƙi da gaskiya shi ne alƙur'ani shi ne annabi Muhammad walakin na aka tsaraku amma yawa yawan ku kare hura lil haƙƙi kuna masu kama alƙur'ani masu kama annabi Muhammad أما ظلموا أمرا فإنا مظلمون amma ku abra shi ko ku suna da wata shawara wadda suka toka fi kai da Muhammad a cikin shirya Muhammad ma kirki alaihi salatu wassalamu fa inna nurimuna in har hakan ta faru sun yi to ruwan tuka na wanda ba wani abin da za mu ga can gaba sai sun yi namu shiri mu yi namu shiri Allah na cewa a wani wuri wa makarun makaran wa makaran na makaran sun shirya namu shiri mu wa mun shirya namu misali sun ma'amala makirci na kowa ta da garin makka to bayan sun kori annabi sallallahu alaihi wasallam da garin makka sai abin da ya yi masa matsala sai ya faru gare su a cikin kowa annabi da garin makka kaga anan nan makka an mata wani ya imani da annabi sai a mai taron dangi a ta cututtuka ce to shi ke suka game kai suka koyi annabi a takaice bayan mun kore shi kora ta ma'ana to shi ne sai Allah ya ba shi jama'a mabiya ya dawo ya ci garin makka da mai jayayya da mai mutum garin gaba ta suka koma karkashi ne kaga makircin da suka kulla na kora annabi ya ban musu matsala don inda sun san haka za ta faru ya hita ya yi martaba ya yi daraja ya samu jama'a da ba su kori annabi daga cikin garin makka ba Allah ce fa in na mu mura in sun shirya na shiri mu ma mun shirya na mu shiri fi ilakim a cikin halakar da su أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم an يكتبون ya su nuna shirkokin kafiran maka suna sa ran an lala na zuwa gudu ba mujin gana wanda suka yi wa junansu wani juwaru sai suke cikin azurta ma juna bale haka al'amarin yake gana hudu amma wani zuwa na mugun manzannin mu inji Allah su ne mala'iku kiraman kafirina ya alamuna ma tu'amuna suna sanin da abin da wani aikata yaktumuna suna rubuta abin da wani shiryawa
قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين wani kanin rahmanu waladin ya rasulahi ka mai da amsa ga kafiran makka da ku da waɗanda ka jayayya cewa annabi ba shine farkon halitta Allah ba wani kanin rahmanu waladin ga kaddarawa da zai mace Allah yana da ɗa to na arautu ni annabi Muhammadu da na saura mata shi a matakin farko da a ce Allah yana da ɗa ni annabi Muhammadu da na saura mata fa ana awwalul abidina to me yasa kace da ka san dan don ni ne farkon mai bauta ma Allah to tambaya anan wanda ya ana kun gane ni amma anarta lokacin da Allah subhanahu wataala ya aiko Annabi Muhammad shin kanin zuwa Annabi Muhammad misali zamanin Adamu da Nuhu da Ibrahim da sauran annabawa shin can ana bauta ma Allah ko ba a bauta ma Allah amsa ana bauta ma Allah to da an kana kuma aka ce fa ana awwalul abidin ni annabi Muhammad ni ne farkon masu bautar Allah a nan za a gane cewa kenan shi annabi Muhammad shi ne farkon halittar Allah kamar yadda jaru da Allah ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam mene ya farkon abin da Allah halitta ya fara halitta yace nura rabbika ya jabiru a wani hadisi kuma shi ma sai Umar ya tambaya annabi cewa mene ya farkon halitta annabi yace mishi nura rabbika ya Umar har can annabi Muhammad shi ne Allah ya fara halittawa cewa sai ka gano yaya abin yake Allah bai kora ma wannan ba mu da abin da aka faɗi samina wa ana mun ji ko mun yadda don mun yadda inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne bisa ga dukkan komai ai Allah ya aje kurra da iko ne da abubuwa cikin kai kanka dan adam misali an tambaye ka waya an kai kwaya ijiya ka taka gani ita dai cikin jikin ka gani sauran jiki hannuwa kawai abubuwa ku gani sai da ganin ido ya an kai an kai ma kwayar ji saboda an kai ma an kai ma kunne na shi kunne shi ɗai ka ji irin ji na kunne amma sauran gaggar jikin ka ba ta shi ya an kai harshen ka shi ɗai ka ba da ɗanɗano na zaƙi ko ƙashi ko kori ko mai kama da haka ya an kai sauran jikin ka bai yi don haka iko ne na Allah wanda da aya wanda ya aje cikin kanka wanda baka iya gano ya sake ba balle ka taimi cikin ya Allah ya yi kaza ko ya kaza wannan Allah bai kula maka shi ba abinda aka fi daga mai imani ya san kaɗai ta Allah bayan ya tuta ba sai kuma ya san cewa Allah mai iko ne ga duk abin da ya ga dama don haka manya da kulin kanin rahmani waladun da Allah yana da ɗa ga kaddarawa da nasara ka cewa annabi Isa dan Allah ne gobe da Yahuda ka ce annabi Muhammad dan Allah ne. to ga kaddarawa inda Allah yana da ɗan da annabi Muhammadu ya san shi saboda shi ne farkon wanda Allah ya fara halittawa ya waiwaya dama da hagun bai ga kowa bai ga kowa ba to don haka kenan da akwai ɗa ga Allah ba Allah Muhammadu ya san fa ana awwal qabi dan ni ne farko wanda Allah ya fara talittawa na fara dora ma Allah
سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون subhana sarki ya tabbatar ma Allah rabbis samawati ubangijin sammai ai ana samar da ɗa ne don bukata to wace an bukata ga Allah wanda ya samar da ɗa don haka subhana rabbis samawati sarki ya tabbatar ma ubangijin sammai wal ardi da kasai to tun da shi Allah da sammai da kasai duk kaya ne ne shi ya ce to ya kuma zai maida a- a- zai maida wasu abubuwan zama ɗaya gare shi kuma don malam abin da malam yake cewa albunuwat na tilwilarata haihuwa a ta tunanin ubudiyata haihuwa tana kore bauta don yanzu in ka kai ka so ɗanka kana so shi ya kyantu saboda ba a gama bauta da haihuwa da an ce ɗanka yana gari kaza ka samu labari ka kai ka so shi ka farko shi yana tahowa kana biyan kuɗi ya kyantu saboda albunuwatu tunanin ubudiyata a haihuwa a yaƙi haihuwa tana kore bauta da bauta da haihuwa babu zama wuri guda don haka shi Allah subhanahu wata'ala ba yadda a duk abin da ke cikin sammai da kasai bayi ne na Allah subhanahu wata'ala rabbil arshi ubangijin al'arshi duk girma ne amma subhanahu sarki ya tabbata ga Allah amma ya tubuna daga abin da suka sifanta Allah da shi فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون fazarhum ya gulla kana idan da aikin zuwa gare su fazarhum to sabon ido yahudu su ci gaba da kutsawa cikin kalmomi na banza wa yal abu su shigarsu da wasa hatta yulaku yawmu har su gamu da wata rana wacce suke kyama allazi yu'aduna wata aka alƙawarta musu game da azaba
وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله هو الحكيم العليم وهو شيء الله الله شيء wanda ilahun ay ma'budun adin bauta ne tun da ba cikin sammai wajen alli kuma ma'budun adin bauta ne fil alli a bayan kasa wa huwa shi Allah al-hakim shine mai hikimar da ya tsara sammai kuma ya tsara kasai al-alim wani ji misali masali da abin da zan masa ga halitta
وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون rabbun da subhanahu subhanahu wa ta'ala ubangijin da sarauta da ta girma wata azama wa dama ta da wani wata azama ta girma tabaraka yayi albarka allazi lahu mulku samawati wal ardi wanda mallakar sammai da kasai yake ga iko ne wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin sama da kasa wa inda mun ilmin sa'ati sanin tashin kiyama mata ta kumu yaushe za ta zo inda yana auren Allah subhanahu wa ta'ala wa ilayhi turja'una kuma za a mai da ku ga Allah subhanahu wa ta'ala ranar kiyama ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولا يملك الذين يدعون الذين وطن يدعون من دون الله كبوتا ومن الله لا يملك بعض ملك الشفاعة نار الشيطان إلا من شهد بالحق سيد وانت يقول كلمة شهادة لا إله إلا الله شين لا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم كما كنا نسند لا إله إلا الله أشكين ذوك ما شهدوا ب- ما شهدوا به بألسنتهم sun san abin da suka shaida da bakinsu zuciyarsu wata amsa ba faɗin kalmar la'ila illahu da baki ba kamar yadda minahikai suka yi a'a sun faɗi da baki kuma zuciya ta amsa
ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون wani in ta kawo su kafiran makka da suka cewa suna bauta ma lati da ko wani da sauran ya rubu la da maza ka tambayi kafiran makka man halaka hun waye ta littaku lai kulun lalla zan ce wallahi Allah ne sama da mu. sai to ce masu fa'an ne yi wa kuma to ta a'a aka juyar da ku an ibadi ku ba bauta ma Allah ku koma bauta ma lati da uzza da ba ta ji ba ta gani hasilima ba ta amfanin mai bauta mata hasili kuma ba ta cuta wanda ke bauta mata ya kuka bauta mu wanda adda wannan sifa
وقيل هو يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون wakilahu magana annabi gare su shine ya rabbi ya ubangiji inna haulai waɗannan mutane kaumu wani mutane ne da mun yi kiran zuwa gare ka la yuminuna amma su ko ba su gargatawa shakan nabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai kara annabi quraish quraish lam yuminu ba su gargata shi ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ce mashi فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون babba ya zuwa lai ka kawo da kai gare su wa kulka ce mun salamu salamu ta da katin sallama kyalewa ba ruwa na da ku ba ruwan ku ne هذا wannan kamar amr bin misali gaba ya bashi umarni da yaki fa sarwa ta alamuna da sannu za ku san karshen wannan kalma ta wannan sallama
صدق الله العظيم
shi an fahimci wannan
Thank you.
اللهم انا نسالك يا بنورك يا الله يا اذا كان بنورك يا مالك من سلامك يا سلام ومن قهرك يا قهار ومن بجبالك يا كافي ومن عين ابنك يا عليم ومن سلام ابنك يا لطيف ومن عين ابنك يا عليم ومن سلامك يا سمر ومن أن تسأل الله من كل حمد فرجا ومهرجا يا سريع يا سريع يا قريب يا مجيب يا من أهاب لكل شيء علما وافي كل شيء عددا اللهم إنا نسوء إليك ما لا فارضيك اللهم إنا نسوء إليك ما لا فارضيك اللهم صل أمتنا محمد اللهم أمتنا محمد وصل أمتنا محمد وصل الإسلام المسلمين وصل الشرك والمشركين ومن أعداء دين ومن والاه ألنا من كل هم فرجا ومهرجا برحكيم برحكيم كريم كريم تسليم تسليم قرآن قرآن بدلم بدلم بدلم بدلم بدلم بدلم برحشم برحشم المشم كالمشم وطير وطير الأمور الأمور برشان برشان كبير كبير النموش عليه النموش عليه أهلا ولا ولا ولا وشك عليه وشك عليه المدن كالمدن أنجل بيت أنجل بيت براتين براتين يا هاكا كيدهم لا كيدهم لا شمكانين شمكانين شمكانين شمكانين شمعين شمعين شمكانين شمكانين شمكانين شمكانين شمكانين شمكانين شمكانين شمكانين اللهم برحمتك كريم البشير ولا تشك شك ولا أمويلة وإني دماء المجد وإني بفياجد ذلك إلا ما نسلتنا مولانا يا نعم المولى ونعم النصير يا نعم المولى ونعم النصير وما أمرك بينك وبين إنما أمرك إذا أردت أن تقول أن تكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين